إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيا أمة محمد لا زال أحدنا في بيان أن مسؤولية كبيرة التي سيسأل الله تعالى عنها يوم القيامة وهي مسؤولية تربية أولادنا ورعايتهم عباد الله إننا لعلمنا بالمسؤولية الكبيرة الملاقى على عاتقنا من تربية أولادنا وإنشائهم نشأة صالحة لا بد من اتباع خطوات مهمة نص عليها القرآن الكريم وتكلم بها الرسول الكريم ومضى عليها في حياته وفعلها الأنبياء والصالحون فمن هذه الخطوات الدعاء للأولاد بالصلاح والهداية والخير فها هو خليل إبراهيم عليه السلام يدعو فيقول رب اجعل هذا البلد آمناً وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ورفع كف الضراعة إلى ربه قائلا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وطوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وها هم عباد الرحمن يدعون بأن يهب الله لهم ما تقر به أعينهم من الذرية الصالحة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وزكريا عليه السلام لا يطلب الذرية فقط بل يطلبها مع كونها طيبة صالحة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فالدعاء الوالد لولده يا أمة محمد من الدعاء المستجاب الذي يرجى أن يتحقق بإذن الله عز وجل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافر والله تعالى الذي خلق الوالد وجعل فيه الرحمة على ولده وحبه لفلاح ولده ونجاحه في الدنيا والآخرة وشفقته عليه من كل ما يعظيه جعل دعوته مستجابة لولده والوالدة رحمتها وشفقتها أكبر فهي داخلة في استجابة الدعاء من باب أولى وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai girma ba sani cewa babu wata hanya ta ɓullewa ba ce tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma ba sannan babu wata hanya ta taɓewa da asara kamar rashin tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma har yanzu bayaninmu bai gushe ba akan wani nauyi mai girma wanda Allah maɗaukakin sarki zai tambayan mu akan wannan nauyin a ranar alkiyama wannan ba wani nauyi ba ne ba ce nauyin tarbiyyar ɗiya wanda Allah maɗaukakin sarki yake arzita bawa da su da kiwo wanda Allah maɗaukakin sarki ya bamu. ya ku uwa musulmi lalle hakikanin saninmu ne cewa wannan nauyi mai girma to za mu cimma shi sannan kuma wannan nauyi mai girma mu sani cewa kamar yadda mutuwa take rataye a kanmu to shi ma nauyin tarbiyyar ɗiyanmu da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu haka yake rataye a kanmu sannan mu sani cewa gina ɗiyanmu a kan rayuwa mai kyawu ita ma wannan rataye take a wuyanmu kamar yadda mutuwa take rataye a wuyanmu sannan mu sani cewa duk mai son ya gina ɗiyan shi a kan tarbiyya mai kyawu to dolin shi akwai wata hanya wadda za ya riko da ita dole shi akwai wata hanya wadda za ya bi wadda alkur'ani mai girma ya sanya sannan kuma akwai wata hanya wadda sai ya yi riko da ita wadda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ma ya kasance yana riko da ita akan wajen tarbiyyar ɗiyan shi sannan kuma da tarbiyyar al'umman musulmai gaba ɗaya sannan sai ya yi riko da wata hanya wadda manzan Allah a kanta ya rayu har Allah ya ɗauki ran shi wannan hanyar da manzan Allah ya yi riko da ita ko haka su ma annabawa suka yi riko da ita kai hatta mutanen kirki su ma sun yi riko da ita ya kuyan uwa musulmi na daga cikin hanyoyi na yi maɗiya tarbiyya wanda ya kamata kowa ya yi la'akari da shi mai mahimmanci abu na harko shi ne yi ma wannan ɗiyan addu'a da shirya da alkhairi abu na harko da za ka yi ko domin tarbiyyar ɗiyanka domin allah maɗaukakin sarki ya kama maka ko to shi ne yi musu addu'a allah ya shirya su allah ya sa su zama ƙari ne a addinin musulunci allah ya kiyaye su da duwan shari na duniya allah ya data su da alkhairi wannan shi ne farko ko kuma idan allah ya tashi baka su ya baka su 'yan kirki tun kahin ma ka kai ga haihuwarsu shi yasa ku diba ku gani maji daɗin allah annabi ibrahim alaihi salam shi da kanshi yake addu'a yake cewa rabbi ji alhazal balada aminan ya allah ka sa wannan gari ya zama mai aminci wani gari kenan garin makka ya ce wa junubuni wa baniya an abu da lasana sai ya ce ka kare ni da ni da ɗiyana kada mu bauta mu gumaka kaga bai yi addu'a ba shi kadai sai ya hada da ɗiyan shi shi ke nuna mu cewa ɗiyanmu suna bukata addu'an ma'ahwar ko sama da komi idan ka ce Allah ya ba mu lahiya sai ka ce da ni da ɗiyana da iyalai na gaba ɗai idan ka ce Allah ya baka arziki mai albarka sai ka ce da kai da ɗiyanka da iyalanka gaba ɗai ba wai ka ce Allah ya sa in yi ƙarshe mai kyawu ba a'a Allah ya sa in yi ƙarshe mai kyawu da ni da ƴaƴana da iyalaina haka annabi Ibrahim ya ce ya ce ubangiji Allah ka sa makka ta zama gari mai aminci ta zama kowa ta zama ta zama wadda kowa da ke yana son bai ji ba a ce kamar kyabtawa ido ne yana cikin makka sai ya ce wa baniya ya ce da ƴaƴana ka gani ko ya ce anna abu da asnam kada mu bauta mu goma ka to annabi ibrahim ya yi addu'a ya sa ɗiyan shi don me yasa ya sa su don su zama ɗiya na gari kai ma in kana son ɗiyanka su zama ɗiya na gari wallahi duk in kai addu'a ta gari ka sa ɗiyanka a cikin wannan addu'a har yanzu annabi ibrahim alaihi salatu salam ya ƙara cewa rabbi ji'alni muqima salat wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a yace ya allah ka sani mai tsayar da sallah ya ce wa min zurriyati da kuma zuri'ata ɗiyana wanda na ahiwa na ciki na da kuma wanda nake da haƙƙi a kansu bai tsaya ba kuma sai ya ce ubangiji ka karɓa mana wannan addu'a kama ɗanka addu'a ko ta yana cikin ciki allah ya sa ya zama nagari allah ya sa ya zama mai tausayi na da ni da mamashi sannan Allah ya sa mai tausayin addinin musulunci ne gaba ɗaya sai kuma ka ce ubangiji ka karɓa mana wannan addu'a haka annabi ibrahim ya ce ya san ho Allah zai karɓa mashi kuma ya san shi annabi ne ɗakin ka'abar da ake kewaye wane ne fondasiyon in shi shi ne amma kuma duk in za ya addu'a sai ya sa ɗiyan shi wato dan ɗiyan nashi su zama ɗiya na ƙware haka ya ci gaba da cewa rabbana waje alna musulmai ne wagga addu'ar da ya gaba ɗaya hada mu ya yi ta ya ce ya ubangiji na ka mu zama gaba ɗaya musulmi musulmi gaba laka ga allah maɗaukakin sarki mai girma kada ya zamanto musulmi ga wani allah maɗaukakin sarki mai girma kenan sai ya kuma ya zama mushiriki sai ya ce rabbana waje alna musulmai ne laka gare ka ya kai Allah sai ya ce wa min zuriyatina har yanzu sai ya sanyo ɗiyan shi ya ce kuma da zira'ata ummatan musulmatan laka ta zama al'umma musulma kuma gare ka ya kai Allah maɗaukakin sarki mai girma shi ke nuna cewa ko da ka kai kaya ko kuma da an maka siga ya zamanto cewa cikin addu'a ka akwai cewa idan Allah ya tashi baka ɗa ya baka ɗa na gari ya zamanto cewa ko da ake ce maka an samu cikin wannan ɗan kada ka taɓa yin addu'a baka ce Allah ya baka ɗa na gari ba saboda wannan addu'a ita ce za ta taimaka maka idan ɗan ya tashi in ka ce mashi ya yi nan ya yi nan in ka ce mashi ya bar nan ya bar nan in ka ce mashi ya kai can ya kai can amma idan baka damu da komi ba gurinka idan an ce an samu juna biyu idan ordonance take ka biya me ake bukata ki ci ka biya sufar ake bukata ku tai amma baka san cewa ba addu'a ta yi muhimmanci sama da duka wannan abubuwan da za ka yi saboda wannan dan naka ya zama nagari sannan kuma ba wanda yake bukata ya ahida a ce ɗan nan bai zama nagari ba ba wanda yake bukata ya ahida a ce wannan ɗan ya sa shi kuka ba wanda yake bukata ya ahida a ce wannan ɗan ana zagiya a unguwa ya ishi kowa to babban makami na farko da za ka yi unhwani da shi don allah ya data ka da zira'a ta gari shine addu'a ita ce manzan allah ya yi sannan ita ce sahabbai su ma suka yi har yanzu muna magana ne a cikin ayoyin alkur'ani a wata aya inda Allah ya magana wasu bayan shi masu tsoron shi wanda suke taya a ƙasa a hankali wanda ko jahilai sun masa abu sai dai su ce masa aminci aminci Allah ya ce wallazi ne ƙuluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni Allah maɗaukakin sarki yake cewa da wanda suke cewa ya kai Ubangijinmu, hablana ba mu min azuwajina daga matayenmu wa zurriyatina da ‘ya'yanmu ƙurrata ayuni masu ɗa'a ne gari ka. A wannan aya an hwara da tun min azuwajina tun daga matanmu. Ina magana cewa in ba hwara ba, ba nusu. ina magana cewa an ba mai kuɗi ba ba nusu ina magana cewa an ba mai asali ba ba nusu kinan ku gane muhimmancin addu'a tun harkon abu ba wai abin da ke gaba ba shi ke harko a'a addu'a ita ce ke harko ga sai aka fara da tun min azwajina tun daga matan dan shi yasa wallahi kai hakuri idan ka tashi neman aure kai addu'a Allah ya zaba maka tagari idan ka za idan ka kibar ma Allah zabi to tun daga nan ne ake samun matsala to shi yasa wannan mutanen masu tsoron Allah sai suke cewa min azwajina da suka fara da matayensu ko saboda su za su kawo masa ɗayan ko sai suka ce wa zuriyatina sai suka ce kuma da zuri'asu sai suka ce qurrata ayunin ta zamanto mai tsoron Allah madaukakin sarki mai girma mai bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma sai suka ce waje alna lil muttaqin imaman sannan kuma ka samu ga masu tsoro shugabanni masu tsoron Allah madaukakin sarki mai girma ya ku uwa musulmi ku diba shi ma annabi zakariya lokacin da yake so Allah ya bashi dako ba zuriya kaɗai ya roƙa ba a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma amma galibi yanzu idan mutum yana son ɗa sai an ci sa'a ɗaiɗai ne suke gamawa da adda shi dai ɗan shi dai ɗiyai shi dai ɗiyan shi dai ‘yan biyun shi dai ‘yan ukun shi dai ‘yan hudun to dole sai ka roƙi masu masu albarka annabi zakariya da ya je can yake roƙon Allah ya bashi ɗa wace zuriya ya roƙa da Allah ya ce hunalika da a zakariya rabbahu can ga annabi zakariya can yana roƙon Allah maɗaukakin sarki mai girma da ya roƙa sai ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ya kai ubangiji na ka arzuta ni da zuriya tsarkakakka innaka sami'ud du'a lalle kai Allah kana jin addu'ar da nake yi kaga ya san cewa fa Allah yana jin shi wai ƙara nanatawa ne yake dan Allah madaukakin sarki ya karbi addu'ar tashi shi yasa a cikin abin da ke sa Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar bawa shine naci ba ka yi addu'a yanzu ba ka ce yanzu kake su ba ka yi shekara guda kana addu'a ba ka ce har yanzu ba ta karɓa ba dandin me san Allah maɗaukakin sarki ya karɓa addu'a shi to sai yayi naci cikin nacin naka ma tana yi wa har sai ka da tsammani sai Allah ya baka saboda Allah yana son ka nace ga roƙon shi sannan ya baka abin da kake so to haka zakariya ya roƙi Allah don ya bashi ya haya ya ce rabbi habli milladun ka cewa Allah daga daga wajenka zuwa wajena ya ce zurriyatan tsayiba ya ce zurriya tsarkakakka ta kirki ta kwarai ya ku uwa musulmi addu'a uba ga ɗan shi addu'a ce karɓaɓɓa shi ne inda abin yake da sauki addu'a uba ga ɗan shi addu'a ce karɓaɓɓa hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da haka hadisin Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yace addu'o'i guda uku karbabbu ne babu shakka kuma a karbai kaga inda ana so sai a ce karbabbu ne sai a kyali amma kuma sai aka ƙara ƙarfafa maka gwiwa sai aka ce babu shakka a karɓa addu'o'in wato Allah maɗaukakin sarki shine ya samu kanshi sharaɗi cewa zai karɓa ba kai ka same ba shi shi Allah shine ya samu kanshi sharaɗi cewa zai karɓa da ya fara sai ya ce addu'a wanda aka zalunta wallahi duk wanda ka zalunta ya ce Allah ya isa ku wanda mu a cikinmu dan an ce Allah ya isa wallahi lahiya lau za ka kwana wallahi duk wanda ka zalinta in dai ka zalunce ya ce Allah ya isa wallahi sai Allah ya isa mushi in kuma ka zalunce shi ya kyale bai ce Allah ya isa ba har yanzu dai Allah sai ya hidda mai haƙƙin shi saboda shi Allah ya alƙawari cewa ba zai zalunci kowa ba sannan abu na biyu sai manzo Allah ya ce addu'a uba ga ɗan shi shi yasa an kai tsaye ka dinga tsine ma ɗanka sai ya tsinu in kai tsaye ka dinga munana ɗanka wallahi sai ya munanu kinan gwanda ka gaya da alkhairi sai alkhairin ya same shi sai alkhairin ya same ka sai alkhairin ya samu al'umman manzo Allah gaba ɗaya addu'a ta uku manzo Allah ya ce sai addu'a wanda yake akan balaguro shi ma addu'a shi karɓaɓɓa ce amma galibi in muka shiga balaguro musamman in cikin bisi ne inda ke da AC kwana ne ha'ata inda za akwai wanda zai ce maka idan ya sa kiɗa sai an kai ya mai daga maraɗi bai tashi ya addu'a ba da Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mashi duk duniya babu Allah da yake gaya maka ga abin da za ka yi ka samu kaza kuma an kai ya baka banda Allah maɗaukakin sarki mai girma shi kaɗai babu abin bauta da gaskiya sai shi ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki mai girma ya halicci uwaye ne sai ya samu su kuma rahama ta tausayin ɗiyan nasu shi yasa za ka ga ɗanka ko bibiyarka ba akwai inda aka zo sai ka yi sai ka tausaya mashi to tunda akwai tausan shi to kame addu'a kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya samu mu san ɗayan namu to wai ba ya samu mu shi bane kan banza a'a ya samu mu shi ne dan mu yi masa addu'a sa zama na kirki a nan duniya da kuma a can lahira mai alfahari da su ya zamanto cewa za ka shiga cikin wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum ya zamanto cewa za ka shiga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce in ɗiyanka sun bi ka da imani a can lahira za a haɗa ku aljanna da ɗiyanka mai yanwanin duniya ka bar ɗiyanka sun lalace a can lahira ka shiga aljanna ɗiyanka suna wuta hakika ka samu aljanna ka samu rabu amma ka ji daɗi yadda ka raye da ɗiyanka nan duniya a ce can ba da su za ka rayuwa ba ka ji daɗi a ce ka raye da matarka a nan amma can ba da ita za ka rayuwa ba to da Allah maɗaukakin sarki yake son ka yi ma ɗiyanka addu'a don su zama nagari ba don komi ba ne sai don gobe na alkiyama Allah ya haɗa ka da ɗiyanka a waje guda kenan zaɓin ka ne in ka kiyaye Allah maɗaukakin sarki zai haɗa ka shi yasa ka ga tausayin da muke maɗiyanmu ba ma musan abin da zai cutar da su idan kwana kake wani abu ya samu ɗanka in ya ƙara sai ka tashi ko da lokacin ka kwanta ko da ka gaji ko da ku wannan kwanan naka mai nauyi ne sai ka halka to mun ce Allah maɗaukakin sarki yana karɓa addu'a uwaye idan sun yi to ina ga uwa ita da tausayinta ya na uba sannan ita da lallashinta ya na uba to ita ma tana cikin wannan hadisin don kakkaji an ce adda uba karɓaɓɓa ce a'a ita ma uwa tana ciki kai ita ma ke kusan gaba da cewa in ta maka addu'a wannan addu'a karɓaɓɓa ce kenan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa babban makami na harko wanda za ka riƙe allah ya tarbiyyantar ma da zurriyarka shine yi masa addu'a allah ya bani lahiya da ni da iyalaina kakka dinga makanka addu'a allah ya sa in tsaye da sallah da ni da iyalaina Allah ya sa in aikata aikin alkhairi da ni da iyalaina ya zaman to duk addu'ar da za ka yi to kama ɗiyanka inda kana son ɗiyanka su zama nagari wannan shine hanya ta harko wannan kuma shine makami na harko wajen tarbiyyantar da ɗiya su zama ɗiya nagari abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tutuɓe halshe wanda muka yi Allah ya yi mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon ya aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir adaka da ad-din wansur ibadakal muwahhidin وامي حوزة الدين يا رب العالمين وامي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسل أهوالنا وأسل أهوال حكامنا اللهم أسل شباب المسلمين والمسلمات ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر للوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول